الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق والخاتم ما سبق ناصر حق الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حتى كذبه وزياد الحديث ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ايها المشركين في منام هذا المقدر وجعلني في نظره كافيه بالسفر هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
نقول الله تبارك وتعالى يوم الوداع yau an da na tara da wannan sha'aban idan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana an dubu daya da dari hudu da arba'in da ɗaya a yanzu wanda ya je ne da nawa da wata ashirin da uku ga watan mars ashirin da biyu ga watan mars 2023 mun gode wa Allah baraka wa ta'ala yanzu muka fi sanarwa cewa an ga wata a sassan garuruwa da yawa na wannan ƙasa ta mai albarka ko mai alfarma sarki musulmi shi ma ya sanar cewa an ga wannan wata mun gode wa Allah kamar yadda muka saba duk shekara ba ma farawa da jiki muna iya ƙoƙarin mu ga cewa mun nuka da junanmu game da wannan wata da albarka wato wata rana gudu Allah tabaraka wa ta'ala alaƙin Allah da hannun Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi domin ya kasance rahama ga talibai baki daya annabin da yake farin ciki a duk lokacin da watan ramadan ya kama annabin da yake tashi ya ɗauki damar bauta wa allah shi da yake kawo bauta musu ya kaga iyalinsa domin bauta wa allah a wannan wata da alfarma annabin da yake faɗa a haƙƙin wannan watan man kama ramadana wa kama wa imani wa hisaban wa lahu ma taqaddama min dhanbi yana cewa wanda ya azurci wata ramadana ya tsaye wa jararen wannan wata mai alfarma gudurar lahu imanin yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa tisaban yana mai neman ladan Allah subhanahu wa ta'ala gudurar lahu an gafarta mashi ma ta kaddam min zambi abinda ya gabata na daga ainihin zubansa wata yan uwa idan muka tsaya mutum sosai za mu ga cewa hakika ni'imomi na Allah tabaraka wa ta'ala suna da yawa da yi wa wannan al'umma tamu saboda tsananin yawan ni'imar da Allah ya wa wannan al'umma mun wani gari ni'imomin ma mun mai da su ba kuma ba kamar wani abu ne kawai na al'ada ba ma ɗau ba ma ba su wani su na daga cikin na daga muhimmanci da yawa za ka samu wani musulmi daga cikin ni'imar da Allah ya mana الله ينا فلا القرآن إن عدة الشهور إن الله يثنى عشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر سوى عدد قانوكا وعدد وتنين وإن الله تبارك وتعالى يؤدي منا الشكر ويقوم الشافعين لأن لا يكون منها أربعة أشهر السوء إن وتنين akwai guda hudu waɗanda suke da alfarma sune zulhida zulhajji al-muharram sai rajulul fadl haka wannan ni'ima ce ta kanta Allah ya ba mu wannan wadannan da wuri gore yana da cikin ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu irin nisfu sha'ban da yana da cikin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu sune atul awa'abun atul awa'i min zulhijja kwanaki goma na farkon zulhijja yana da cikin ni'imomin mafi girman su daren hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga ni'imomin da Allah ya mana daren sallah karama da daren sallah ba fa haka haka za ka gani za ka ga yau har mun wayi gari ba mu ma wani da su ne ba su waɗannan ilmomin ba da komai da yawa yau ne za ka samu a cikin waɗannan jarara ba za ka samu sun ce zai yana kai wa wani dare ɗaya ba za ka samu sun ce zai yana yin wani bautar Allah a wannan ɗaya daga kira saboda saboda yawan a abubuwa irin wannan limoni da Allah ta rasa ta'ala ya ba mu kuma da cikin irin wannan nikar su ne wannan watan za mu da muka shige shi wato watan Ramadan wanda Allah ta rasa ta'ala ya sa aikin sa sha Ramadan da shi ku da shi Qur'an mudallin nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan wato watan Ramadan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da al-Qur'ani a cikin sa Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance mu da wannan watan ba don komai ba illa dalilin da ya sa Allah ya keɓance mu da wannan watan don mu koma ga kawo kanmu mu koma zuwa ga ayyukanmu yaya aikin yake mai kyau ne mara kyau ne ina ne inda muke da kusuri mu ƙara domin ne za waɗannan wani kasuwa ne wani farfajiyar kasuwa ne da ake neman rahma Allah tabaraka wa ta'ala wani farfajiyar kasuwa ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake yi kyauta ga bayansa waɗanda suka tsaya tsayin daga wajen neman Allah shi isa ya kamata mu san muhimmancin wannan watan zamu da zamu shige kada ka yarda a matsayin ka na musulmi mu'min wannan watan ya zo ya wuce baki daya ba kai wani abu na bautar Allah ba kada kuma ka ɗauki watan Ramadan mujarradin cewa uke ramadan ne yanzu zan zan yi sallah zan yi azumi shi ke a'a ka yi kokarin sallar ka da azumin ka da dukkan bautar da kake wa Allah akwai nutsuwa da halartu Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan ibadu da kake domin nutsuwa da halarta Allah a cikin ibadu shi yake gada wa mutum samun tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan ko mutum ya samu tsoron Allah to yau din sa za ta gyaru kuma gobe sa za ta gyaru an gane abin da yake nufi rayuwar za ta gyaru ta duniya a yanzu a rayuwar da yake ciki za ta gyaru haka za ta yi rayuwar da take a gaba za ta kasance mai gyaruwa mu yi amfani da wannan wata wajen kyautata ibadun mutuwa wajen kyautata aƙidar mu yi amfani da wannan wata wajen tsarkake zukatanmu daga ƙarya annabimanci munafunci hasada ruko da dukkan sauran ayyuka waɗanda suke marasa wannan watan wani opportunity wani jinna wani dama ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka domin ka gyara duk wannan ayyuka me yasa nake haka saboda hadisin Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idza jaa ramadan أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنة وفتحت الجحيم إذا رمضان يزول جاء كل تلك قفور الهدى sannan za a buɗe duka ƙofofin aljanna kuma za a kulle duka shiga sai mai kira mai kira daga sama yana cewa ya ba riyar khairi haɗe wa ya ba riyar shari haɗe ya mai neman alkhairi ko farko tsawo ya mai neman shari a kaitayin sharrin naka haka da kira ne kuma kiran nan fa ba yau ba za a fara da kuma shi ne sake wani kira mai kiran nan yana kira tun lokacin da aka ce yau sha biyar ga watan sha'aba yake ta kira yake ta kira ba don komai yake wata kiran ba sai dai ya yi mana hukwa mu yi tanadi mu gyara mu ɗauki azumar yadda za mu fuskanci wannan wata mai alfarma ya tabbata da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce mu'mini na hakika shine wanda yake yin farin ciki daga ya ji an ce wata ramadan ya kawo munafiki kuma shine wanda idan ya ji an ce yau ramadan sauran kwana ɗaya ko kwana biyu a daman na saba ta ce yau bari in sha shi na ƙarshe kuma kuma bai ba da yau bari ta abin na ƙarshe yau bari ta ba Allah na ƙarshe saboda za su wani ka ga mai Allah ne abincin wasan ba amma Allah kuma suna ce wannan ba kowa bane ba ba ce wanda ya kasance a ainihin munafiki mu'mini shi ne wanda yake kokarin yin tanadi idan zai shiga wannan wata wani irin tanadi ake yi magana da ake shin tanadi kawai ka fita sai kaya ne a ana nufin wanda yake tanadi tuba idan zai shiga wata wata ga irin tubar da zai yi wa Allah irin muna ina da wani abu da na san wannan mummunan aiki ne to na ɗauki azuma a wannan wata zan yi ya wa Allah kaga ta ɗauki tanadi ko tanadi tuba a'a ko kuma ka ɗauki tanadin cewa akwai waɗanda na zalunta a rayuwata don haka zan komar musu zan amfani da wannan wata asar a ba mutane guda Allah mu guda zan ba wa mutane zan ba wa mutane dama a kai dukkan abin da yake a hannun su nawa wani ne ka ɓaci mai kuɗi wani ne ka ɓaci mai dukiya wani ne ka ɓaci mai mota gida ne a'a abin hawa ne waya ce da sauransu ka ce zan yi amina yi tare da wannan watan domin komar da dukkan abin da ya san adam ko kuma ka yi tanadi na cewa zan je ga wannan wata na ramadan ya zo zan yi amfani da wata ramadan tun daga farkon wata har zuwa ƙarshen wata zan yi kyakkyawan mu'amala da iyayena zan yi kyakkyawan mu'amala da matana matata zan yi kyakkyawar mu'amala da ‘ya'yana zan yi kyakkyawar mu'amala da da maƙwabtana da almajirai na da sauransu dukkan waɗannan wani suka suka na dai da bawa yake yi yanzu ko kuma ka ce wannan watan tanadin da zan yi na ɗauki azama cewa zan tsaya iyakar ƙoƙarin ba da wajibi na na aikin Allah zan yi sallah duka guda biyar a ana gane karatu kuwa da sauran dukkan irin abubuwa wannan shine gaya abinda ake nufi da ita ne ni idan wata ramadan ne shi me zai gaya maka zai gaya maka safafin kalbi safafin kalbi da safafin ruwa zuciyarka za ta tsarkaka ruhin ka zai zama tsarkakken ruhi ka wayi gari Allah tabaraka wa ta'ala yana fararo maka baiwa da sunanka ka wayi gari Allah ya baka wani irin kyauta wanda kyautar da hankali baya iya sanin adadin wannan kyautar idan har kai irin waɗannan tanadin kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya kuwa ya ba mu wani ya mana kyautar wannan watan amma fa ba kyauta bane ba haka kawai da Allah ya ba mu kyautar watan Ramadan ya ya ka ne sai kare da ne dubiya karfin ya kai ya karfin ya karfin hankalin ne ya karfin zuciyar mutum ya karfin gabobin mutum na wajen fuskantar Ar-Rahman Ar-Rahim kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya saboda sauƙin saboda sauƙin a sauƙaƙawa irin sana saboda kyauta irin na Allah saboda jin kai irin na Allah baraka wa ta'ala Allah ya san bayinsa masu rauni ya san bayinsa ba su da kai ya san da yawa da ya san bayinsa ba su fi karfin zuciyar ba da yawa da ya san bayinsa shekan yana yawan yaudar sai Allah ya kuntuka mana wani irin hanya da zamu yi a wannan wata yadda za mu karbi zuciyar yadda za mu karbi shaitan yadda za mu karbi duniya ba daya me isa manzon Allah ka taba zama kai tunani kake me isa menene hikima da yasa annabi yake idan Ramadan ta zo ana kulle ana kulle shi ya kamata ka gane wani su ba ne ba shi annan da manzon Allah yake fara abokin ka wanda an san shi kullum ta fara da ma'aikata wa'annan shayatin din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan wa'in irin halitta ne waɗanda suke da tasirin shiga zuciyar mutum su ringa wasa da ita su ringa saka mashi kokonto su ringa zuga shi ya saba wa Allah har ya wayi gari cikin azar cikin cikin zunubi kace kace kure to sai Allah ya ce to idan haka ne ga shi na kuɗe maka wannan da wata bayani gashi na kulle maka wannan shekar da idan wata bayani zo na kyale ka da nafsun ka wa ma ubari ku nafsun inna nafsa la amara ku na kyale ka da nafsun ka na kyale ka da a sheke nan abinda za mu fahimta a wannan hadisi duk wani aiki da ke a cikin wannan watan da aka shiga ba shi ɗan bane ba shi ɗan ba shi tasiri a zuciyarka ba shi da tasiri a gaɓoɓinka a wannan wata kamar yadda yake da shi a cikin sauran wasu da haka duk abin da kai sun zuciyar ka kake yi dan haka Allah ya ba ka kyautar Ramadan dan ya duba ya ga ya kake ka ka ka zuciyar ka ko ba ka ka zuciyar ka idan ba ka ka zuciyar ka ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa akan wanda su ba ka zuciyar ka ba su ka zuciyar ba yana cewa a a wanda bai ka zuciyar ba da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne fa'innan da shi mai girma amma wa amma man khafa maqama rabbi wannan an zakka an hawa ya hana zuciyarsa addu'a game da abin da take so da yace fa inna jannata hiya ma'awa wannan shi wanda zai shiga aljanna dan haka Allah ya bada Ramadan da ya kula kai kada ke kada shi da ne da Allah da kai eh addu'a da Ramadan ana gane wannan karatu wannan shi a ɗan uwa kada duk mutumin da wannan wata na Ramadan ya zo mai daga farko har ƙarshen sa wannan nan ya kare ba abin da ke a waɗannan sai cin abinci masu daɗi sai shan kayan abu masu daɗi sai hutu bari an ce wani mazan ya fito zuwa bari mu buɗe wayata bari mu buɗe tabina bari mu buɗe kwamfuta ta in yi downloading ɗin series masu yawa saboda idan na zo daga ta kallon series ɗin nan kafin ka ce magana ba ba ba ba to wannan alama ce da take nuna cewa kana da kasawa tuka zuciyar ka bushe ya ce alama ce take nuna cewa wannan ba zai da goma cikin zunubin Allah Allah ce alama ce take nuna a cewa tsakanin ka tsakanin zuciyarka da Allah tabaraka wa ta'ala akwai wani sun gabai masu yawan gaske da kaurin gaske amma da a ce kana da zuciya mai kyau kana da zuciya mai kyau idan ramadan yanzu za ka ajiye wajen sirri su da ka kalla wata goma sha ɗaya yau eh abu wannan wata mana abu an gane wannan jin daɗin wannan mutum wannan maganin barci da ake sha wai dan kala ne a ajiye su abu kama haba tabarar wata saboda wata ne wanda idan Allah ya taimake ka ka fi ƙarfin zuciyarka ka yi mu'amala da ubangijinka yadda ya kamata to za ka rabu da za ka rabu da kyakkyawar rayuwa a duniya samu kyakkyawan rayuwa a lafiya ta yaya zan gane ya kamata mutum ya tambayi kansa ta yaya zan gane cewa a wannan watan zuciya kana kyau shi ne lokacin da kawai da katsinci kanka lokacin yau ina hanzu tun daga farkon gudowa a kan zuciya har zuwa watsuwar rana duk kokarin da yake shi ne yaya zan yi in ga cewa in yi aikin da zai sa Allah ya kawo tun daga bayan wannan isha'i har zuwa abin da za ka iya yi na dare kan na na salloli ne aiki da ake yaya ne zai yi wanda zan nemi Allah ya kasu tsayuwar dare na da yawa kada ne azumi ya zama to a banzare kada ne tsayuwar dare ya zama to a banzare saboda saboda maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rubba sa'i laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'ashr wa rubba ka'imin ليس له من صيامه الا التعب والسهر da yawa akwai masu azumi waɗanda ba wulla da ba inda suka samu azumi sai ne sai kishi ruwa da yawa da yawa akwai wanda suka tsaye ba dare wanda rayuwarsu ba kiya ba abin da suka samu na lada fage cewa kawai sun hana kansu bacci shi ne kawai sun hana kansu bacci sun gaji Allah ce ka san dai a matsayin ka ne mai hankali mumini ne ne mai da Allah shin za ka yadda a ce ka yi azumi ba shi kai ba ba wani lafi da ka samu ke yin wani shi ba shin za ka yadda ka tsaye wa dare ba shi kai babu abin da ka samu ke da jiya da su bace ba za ka yi ko to idan har ba za ka yi ba sai ka ce menene zai janyo mun kashin yadda shi ne ka fi tarbiyyar wanda Allah ya ce maka yi ku tarbiyyar da wannan Allah ya bada me mun la dubba ya azumi me mun la dubba ai wata shikenan mene ne wani dubban nan ga baki ce wata jumla ce magana ce amma mutane ba su yanke ba shi ne hadisi sun da faɗa man sama ramadan imanin wahda wanda ya azumci wata ramadan yana da imani yana da imanin Allah to kun san a ina gizo yake saka yan uwa menene imani na da yake ko ina ne na yi na zai azuma ko na so na yi imani da Allah ai mai da Allah ba shi bane ba abin da ake ne da imanin ba su ba shi ne bayan ka kudurce an imanin ka da Allah da manzon Allah kuma shi sai ka yi aiki da za ka yi kokari ka yage duhu da yake zuciyarka ka yage hijabai da ke tsakaninka da Allah ya ake yage hijabai ba ko wani wuri ba ne ba ka je ka ja salati ka je ka ja ka a'a shin ka rike wani abu da shin ka yi kokari ka cire hadar a zuciyarka shin ka yi kokari ka ce ba za ka yi munafunci ba shin ka yi kokari ka ce ba za ka yi annabimanci ba da jiba ba za ka jawo mutum ba shin ka yi kokari ka ce ba za ka yi faɗa da kowa ba wannan shi imanin ka ne idan ka samu ka cire duk wannan abu wallahi abin lokacin za ka fara jin ɗanɗanon daɗin bauta Allah Allah wa kai yanzu duk nan mutum wanda aka yi an ta lokacin sallah zai fi sallah ko to amma da yawa a cikin wannan duk wanda ya tambaya zai ce yana samu wani lokaci akwai lokacin za a ce ga lokacin sallah azhar ko da asar ko magarba ya tayi ga shi nan ta yi kyau amma sai ka zo wani irin ka ana ka gani amma ya iya da kyar za ta wata sallah ko ana yin da amma dai ba da ko ba ko ba ba ta yi mana nan saboda baka kai makamin jin daɗin bauta ma Allah baka ji manzo Allah ya ce wajen ila ko rasa aini su kana ba an sanya jinin idanuwa na ba abin da nake ji da ina ina faɗa kawai to in ka ce duk wa'annan wuraren aika sai ka wayi gari ka ji sallah ma da ana yi Allah ta alaihi wa sallam ka wayi gari kana tsaye wa jabare ka wayi gari kana bauta ma Allah a ranar ka da daren da ranar baki ce duk wannan hotar kana wujudi kana duniya tare da Allah a duk inda ne ka yi kokari kana yin nafin zuriya daga kan imani ka yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi riko da adab ka yi riko da duk abin da yake a cikin kitabu wa sunna domin me domin ka samu ka shiga cikin wadanda Allah ya shimfiɗa musu wata kan shimfiɗa niyyar gaba subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare yan uwa hakika sun nuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasa wannan wata zuwa kashi annabi ya ce goma na farko na wannan wata goma ne na rahma Allah goma na biyu na wannan wata goma ne na gafa goma na uku na wannan wata goma ne ga wanda Allah ya tafa da shi ya tsanta bayan da ya shiga wuta wanda ya tantance shiga wuta Allah ya tafi a wannan goma ta yi aikin da ya kamata ka fita daga wannan shin abin tambaya a nan wajen kana da ya kake ji a zuciyarka wannan ramadan din nan kana da wani rabo da cikin wa'annan kwanaki goma kana da rabo da cikin goma neman rahmar Allah kana da rabo daga cikin goma samun gafar Allah idan duk ba kai da ku daga cikin wannan dan Allah ka kuwa mu yi kokari kada mu kukuce wa samun rabon yantawa daga cikin shi Allah ya kuma domin Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta wa dukkan mutane duk wanda ya aikin alkhairi a goma ka a cikin dukkan watan Ramadan Allah yana gafarta wa dukkan mutane sai mutum kadan mutum da farko duk mutumin da ya shiga cikin watan nan yana gaba da kana gaba da ba fiya mutum da biyu duk mutumin da ya shiga watan nan yana saba wa iyayensa akwai wani misunderstanding tsakaninka da babanka ko babanka ba fiya mutum na uku wanda yake wanda ya shiga watan nan ya zama to yana shan kayan maye ba idan aka ce maye ba ana nufin jiya ba abin da ita hadisai suka zo a jiya saboda a lokacin ita ce abu maye amma a yanzu da abin da kasancewa ana amfani da shi kai ya wuce sunan shi jiya kuma hukuncin hukuncin jiya ana gasa suna sai jinin mutum na hudu mutum na ɗaya wanda yake gaba mutum na biyu wanda yake gaba iyayensa mutum na uku wanda yake yake shan kayan maye mutum na hudu shine mutumin da baya ce da sallah ba su wai nan guda uku ko sun yi azumi azumin su Allah ba zai karba ba duk tanda da suka ba ta wani cikin kai balle ce ce ba Allah ya ina abin da ya kamata mu ƙara fahimta shi ne wannan watan azumi azumi mujarrad azumi ba fa yana nufin cewa ka kana kana ku san hadisi ba ba abin da Allah yake bukata gare ka bane kan shi idan haka ne kai ka san akwai da cikin halittu Allah masu yawa waɗanda suke ɗaukar lokaci da yawa ba su ka koma zuwa ga yan yan sakiyoyiya na scientist na na na kai na a na alma akwai dabbobi waɗanda suke yin wata shida ba ba sa yi ba wani cin dabbobi ne wannan shine wata kan a maciji yana yin wata shida ba sa yi akwai wanda suke yin kwana arba'in ba a ci ba ta su ne kamar yin rakuwa akwai wanda suke yin shekara uku cin shekara uku cin in ba su abinci ba abin da zai sami su ne su ne irin su kala to kaga da mujarradin anan ba kanka ta abinci kanka ta ruwa da wa'annan ba zai ba an gane amma ne Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya fahimta al'adu wato wani wani zamani ne wani fasara ne wanda ake so ka cire na zuciyarka wajen yin da shi azumi ya taimakawa wajen yin zai azumi ya taimakawa wajen kyawawan halaye azumi ya taimakawa wajen tantantar da zuciya a kan kanta abin da ba a kanta yanzu ba da tsaka a lokacin da kake jin yunwa kana da energy za ka je ka faɗa ba ka da wani energy da za ka faɗa sannan ka tuna a lokacin kana cin ashe yadda Allah ya ba ka mutum ashe haka ƴan adam ashe haka dan adam yake yin kwana biyu kwana uku da ya ba sai ka ji wani tausayi yana tsohuwa da zuciyarka an gane ga duk shi ne amfanin azumi ne sannan sai Allah ya sa a cikin azumin sai kuma ka ne sai ya ce ka rinka tsaye wajen menene yake ba mene tsaye wajen yake gadarwa ba kuma bane ba yana sa zuciyarka ta haske idan zuciyarka ta haske sai zuciyarka ta yi laushi ba ta faɗa ba sai ka rinka san kowa ka rinka biyayya ka rinka tsara zumunci ka rinka kyautata wa kowa sai ka wayi gari kana aiki irin aikin ɗan aljanna ka wayi gari kana yin aiki irin aikin waɗanda suka samu gafarar Allah ka wayi gari kana yin aiki irin aikin ma'abota rahmar Allah saboda me saboda Allah ta wa ta'ala ya gane wa kawai ya kai ɗan kyauta ka yi ƙoƙari ka yi wa wannan wata mai alfarma tsanani dukkan nan wannan duk wanda yake da aure a nan wajen tabbas na san cewa babu wanda bai je ya ciwo kan abincin Ramadan ba ko karshen talabijin a je kayan abinci kayan sha menene ne su kwai sun madara su menene kai wasu ma wanda Allah ya yauyar wata musu kayan kitchen ma ana canza su da Ramadan ko ba haka ba to wai shi wannan ake nufi kawai irin wannan talabijin ake nufi gari ba irin wannan talabijin ake nufi kai ba wato abin da ake nufi kai ta da neman tuban Allah wane ne a cikin mu nan wanda ya san cewa an kusan shiga masa Ramadan ya tafi wajen an kullun sa ko an jin sa ko ya buga masa wa ne ke a an shiga masa Ramadan dan Allah ka yafe mu abin da ya maka imani ne Allah ya wa kuma sun da shi ne karfi da ake wanda mu nan mu shiga da wajen ba a cikin wata Ramadan ya kama yana kuma ne a yayin wane ne a cikin mu ne ya tafi ne ma'afar wanda ya zalunta wane ne wanda yake na tuba daga yin shi ba da yau wane ne wanda yake zan kare annabi manci ba wa'innan kare da ake yi ba wani kare zan kuɗi ba ko ka kare shi lokacin ya kusa da yawa daga cikin mutane akwai wanda za ka ga cewa sun ɗauki wata ramadan su kuma aka ne shi ne wanda yin shafa wanda bai tsare ma ya tsara sai da ya kawo samun da ya tsaka mai kofi da zuwa ko kana sauna ya ce fara wani ya ɗauki wata ramadan haka allah ya wani lokacin da ya bari gyara hadda ta sauna shi kan sawa wani na haka aka bar wata ramadan ya bari zuwa masallacin alaji wani saboda an ce an yana samun wani lokaci ko ya sauke da kofa rawa daga babu wani abu ana yin wani abu wannan kyautar ba ita ce kyautar da ake so ka nema ba ka nemi kyautar da allah ya maka ya maka kyautar rahma ya maka ya maka kyautar gafara ya maka kyautar ƴantawa da shiga wuta ka wayi gari kawai da ba ka da komai talauci ya ishe ka saboda ka bauta wa Allah da zarar da a tona saboda kudi ya ba ko ba ka kira dan kike sosai ne a abota mu Allah ya kai ka bauta masa za ka samu irin wannan abubuwa Allah ya taimake mu hakika ne mu sani cewa yan uwa Allah Allah baraka ta'ala ya aji mana wannan wata ne wani bonus wani wani jarabata ne ga wanda yake da hankali ba jarabata ne ka yi kokari ka duba yadda za ka yi ya rayuwa ta take a yanzu ya take a da ya kuma nake ta shiga ba na tunanin a cikin nan akwai wanda yake son ya zama to cewa ya tsaya a yadda yake a rayuwarsa Allah har mu da haka kowa na so yadda nake a rayuwa ba ko to ka amfani da wannan wata magana wajen yin haka ka yi amfani da wata magana wajen kokarin cewa na idan ba mu yi amfani da wata magana nan ba mu iyali shi ta fita haka muna fada ina Allah ta tsaya wannan shi dukkanin mun san hadisi ingantacce wata rana ta yi na wasu lalai sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci sai ya waka sai ya waka mumbarinsa yana taka mata takala cikin na daya sai aka annabi ya shi ya ce amin sai ya taka na biyu sai aka ji annabi ya ce amin sai ya taka na uku aka ji annabi ya ce amin da yake tabo manzon Allah wa yushi da annabi ya kuma ta ce ya rasulullahi mun ga kai wani abu wanda mu saba ganin shi ba ka ce amin ko kuma yace ya kwarar kuwa jibril ne ya zo min da ya zo min da na taka a wata takara ta ɗaya sai ya zo sai ce min ya rasulullahi man adraka abuwai aw ahadahuma inda al-kibar wa lam yudkhil Allahu al-jannata abadahu Allahu wa alahu la qul amin annabi ne yake annabi yake jibril ne ya zo ce min ya rasulullahi duk mutumin da ya samu iyayensa babansa da babansa sun tsufa ko kuma babarsa ce kaɗai ta tsufa bai yi aikin bai kyautata wa baban nan ko baban ba ko duka su yi yi musu aikin da zai sa ya shiga aljanna ba to Allah ya nisantar da shi daga rama ce ne a jibril yana addu'a annabi yana shi a jinka tsawon wani irin addu'a annabi ya ce nake a ne sai nan shi ya ce mu da na taka na biyu sai jibril ya ce mu ya rasu duk mutumin da ramadan ya zo mai bai yi aiki da Allah zai gafarta masa ba Allah ya tsine mai ya shiga da shuka ka ce a ne annabi ya ce a ne na uku ya ce duk wanda wanda kirta inda huwa lam yusalli alayka wanda aka ambace ka aka ce manzo Allah subhanahu wa ta'ala bai ce sallallahu alaihi wasallam ba shi ma Allah ya haka ce a ne annabi ya to abin mahallin shi na shi ne wanda ramadan ya zo masa da yi wani aiki ba kwana ashirin da tara zuwa talatin ba kai aiki da zai shiga da ka aljanna ba wannan shi ne karshen hasara shi ne karshen hasara Allah ya Allah ya mutum ya ce wai bari ya amfani da wannan wata ramadan ta sai ya cuci mutane bari amfani da wata ramadan ta in tsawwala kayana in ji riba ba a yi haka eh wani ya ce shi kenan bari in sallah yadda ya kamata wani zai ba ne Allah Allah yake a farko yana ji an ce an sha ruwa ba shan ruwa ba sallah ba komai kawai sai da shi gari ba da ko sai da shi ba ai maka ko to me kake ji kenan bari mu Allah mu yi ko abin da yake ji Allah ya tsaya ya kamata ka sani ya kai ba ka kai tsawon shekara kana saba wa Allah tabaraka wa ta'ala shin ba za ka yi amfani da wannan watan ba ka ce bari bari in jawo in gyara wannan abin da yawa Allah ba idan ka kasance mutum ne kai wanda kake saba wa Allah ji tsoron Allah kai kamar da wannan wata kare wannan saba idan ka kasance mutum ne kai wanda kake cutar da mutane yi amfani da wannan wata kare bari in gyara idan ka kasance mutum ne wanda baya tsira komai a rayuwarsa da safe da dare ba ku da Allah ji tsoron Allah ka yi amfani da wannan watan na Ramadan ka ce na jina da kowane ayyukan nawa idan ka kasance mutum ne ka wanda baya yin sallah akan lokaci ko kuma sai dare yayi maka jero a zalla aka magana a dare a farko yi amfani da wannan Ramadan ka ce na tuba wa Allah idan ba ka tuba wa Allah ba ka tabbatar ba ba za ka iya samun rahama ubangiji idan ba kai amfani da wannan ramadan ba yan uwa ka ne liyafar Allah sai ya shi sai ya shi yaushe za ka nemi rahmar Allah ko kuma kana ganin cewa ni ba na bukatar rahmar Allah ko kuma kana ganin cewa ni ni ba ta ba ta yanzu kenan ko kuma kana ganin ina da wani dukiya da za ta iya shi makana ba zan shiga cikin damuwa ba ko kana gani ina da wata alfarma ko dangi dan haka ba zan yi ba barin amfani da kalla zai ba ruwa nan ka ce mai kanka ka ce mai kanka ba ka san me shi mutuwa za ta zama ba da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shi da kai kai da kake iya ka saba wa Allah kai da kake bayyana wa ba an Allah a gaskiya idan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shi da kai abin da nake yake ya zai maka tashi farko Allah idan ya ga dama zai tafi wata jijiya guda daya zai guda daya a cikin kai ya ke ka sai a wayi gari ka samu mutuwar rubuci ko a wayi gari ba za ka iya duk wani jin daɗin da kake ba na shaye-shaye na neman mata na sata na kaza na kaza inda Allah ya maka haka kuma wannan mai sauƙi ne a wajen Allah fi da komai Allah ya taɓa kai taɓa maka lafiyar ka ka wayi gari ba ka so kake zuwa ba ka shi mutane ka ba sai ka saka maka shi da ko da ke wa na kafin a ɗan gwamnati ne kai kana amfani da biyu ka tafi ɗan gwamnati sai Allah ya saka maka bala'i da wala ma iya rike biyu ya saka maka cuta baki ko ko hannun ka bai Allah bai ya ba amma ko sai an yi shi maka kana ba ta a ya maka shin bai cancanta yanzu ka tuba ba ha bai cancanta mu tuba ba zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah ya shimfiɗa mana lafiya ya ba mu ya ba mu rayuwa ya ba mu dama amma mun amfani da rayuwar mun amfani da damar muna saba wa Allah ya kamata mu amfani da wannan wata mu tuba ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata mu amfani da wannan wata mu ci gajiyar rahmar Allah a goma farko mu ci gajiyar gafar Allah a goma na tafiya mu ci gajiyar ‘yantawa daga shiga wuta daga cikin goma ƙarshe mu yi amfani da wannan wata matauke shi a matsayin wata kasuwar bukata ce da mutum yake zuwa yake ba abin da yake so kai bauta wa Allah da yawa har a wani gari akwai sunan daga cikin sunayen wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake waɗannan sun sun cancanci rahmata zan shiga da su zuwa ga aljanna na kusa da su daga zuwa wuta talaucin da za su shiga da a wannan shekara na 2023 zan yayi musu wannan talaucin sai dai da suke da za su fuskanta a rayuwarsu zan ce su zan zan zo tafi sun mutane ya kamata duk mai amfani da wannan mun wayi da mazanmu da matanmu dukkan mun manta wa Allah tabaraka ta'ala kakan iya samun mutum ya kai shekara hamsin sittin amma wallahi yana a shari'a ba za ka gane irin wannan ba sai kana bin irin su tiktok ka ga wai damar akwai irin wani akwai abin da idan ka gani kana mamaki akwai wanda za su ajiye kyamara kyamara a gaban su shi wani abu ba za ka yi tunani mutane ne mutum ka dubi shekarunsa yana saba wa Allah kuma wai tiktok ma ya saka yana kallon duniya ku gani yana saba Allah alfahari ne kuɗi ma nake nema da wani kuma sai ta maka mutum ne ko ta maka mutum ne da haka idan da za ka zo kai mata in ba ko kai mata kamar ki ji tsoron Allah ko ka ji tsoron Allah sai ji ina ruwan kai da ubangiji na ai Allah shi ya ji ga ko rai ba mu kai wannan amma su suna karamar Allah ne da wani warai ramar Allah ne da ma mai ki wa rahmati wa ta'ala ta sai ta ne fata asuba halin dinin ne ne ka kuna jarmu da wani suka tsoro na ne ba wai kai ka hazi ba kai tsoron Allah ne ina tsoron Allah da kake zuwa ai Allah ne ra ne ra mai ina tsoron Allah ina tanadi da kake yi wa gobara na tafiya yanzu fa inda ake yau za ta hau jirgi daga nan daga nan kawai zuwa wata ƙasa ta kusa da kai a cikin wata Afirka nan shin dan Allah zai yi ka tafiyar nan babu babu fasa fasan ba tanadi bane ba shin za ka yi tafiyar nan babu riga ba tanadi bane ba shin za ka yi tafiyar nan babu kudin kudin makai ba ta yi bane ba to ko wannan wata tafiya ce ta kama ina tafiya mai tsayin da idan aka je babu dawowa kuma a wannan tafiya sai an maka tafi da karfin da kai shi ko ba za ka yi tafi ba wannan tafiya ka yi kokari kai mata tsari ka yi kokari ka ce na ɗau azama wata ramadan ba zai zo wuce ba har sai ana ganin alamar rahmar Allah da tsoron Allah a fuska ta da ayyuka bayan ya zama cika a wuce an gane ka yi kokari wajen neman yarda Allah tabaraka wa ta'ala ka sani fa a cikin kowane dare Allah tabaraka wa ta'ala ya ina masu neman gafara in gafarta musu ina masu neman tuba in yaje musu ina masu neman wata bukata da sai musu wahala in biya musu wannan bukata shin ba za ka kula da cikin wannan bukata ka san da ko wannan bukata ta haka kamar cikin ko to ni amfani da wata wada kan yi wa Allah na ce sosai da tsaron Allah ba da yi ba a bauta ma Allah mu tsawaita ibada a cikin wannan wata mu tsawaita ambatan Allah daren mu da ranar mu tsawaita istighfari mu tsawaita salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama a cikin wannan watan da ke yayin uwa daga cikin abin da za mu yi daga cikin abin da za mu yi Musamman sun ga ta sarjan mahu ta ala ala. Ya koya mana.
ya ce kaka kaka ce ba ina zuwa makaranta ina zuwa ofis ina zuwa kasuwa ni ne wajen jaifa ni ne kaza ni ne wane ne ina zan samu lokacin duk wani abubuwan da kake iya faɗa kana da lokaci wallahi kana da lokaci It's matter of organization ya kai organization ɗin ɗin ka shi ne yanzu misali bari mu bari mu ba mu yanzu kaddara mafi karanci kana tashi sallah asuba kafin ka tuna su sallah asuba kaga ka samu minti da su na lokaci idan aka yi sallah asuba a sayi wurin tijariya muna yin wajiba a asuba yau wani ko to gaba ɗaya wajibar da lalurin kafar gare ne kan sulfa da awa to ƙara wani awa biyu ka kwanta ba cikin al'awa ɗaya kwanta ba wannan ba lokacin wani ba idan ka tashi kafin ka tafi kasuwa akan hanyar ka daga gida zuwa kasuwa wani lokaci wani wannan ko duk wani aiki da shi za ka yi ka saba yin baccin ayyuka shi da ke sako na tsakanin sallar azhar da al'asar awa biyu to sai san jira mutum yanzu bari ko wanda shi awa ɗaya wannan baccin ba ka ƙasa wani lokaci ba eh to ka zo ka sha ruwa a yi sallar azhar a zo ka su yi ka zo ka ka zo ma ka da amma duk yawanci samari duka da mata a cikin idan wani ba masu baccin wuri suna da su kwanciya ta da mun mai da yawan haka wani yana nan kawai saboda kallon da sa'in kawai da kallon da duba sa'in mutane da ya kuma waya kuma ne sai ya awa yana kallon yi amfani da wannan awa din a ɗan kallon sa'in din nan na mutu da ɗan awa ɗin da su ma a ƙara da shi a haka ba na fito maka da awa biyar na fito maka da awa biyar masu jini saboda ka sai kawai garin sarjan ma'a da ya tafi wani biya maka yadda za ka yi yi amfani da goma farko ka yi istighfari dubbun farko yi amfani da goma tsakiya ka yi salatin annabi salatin fashi dubbun farko yi amfani da goma ƙarshe ka yi la ilaha illallah dubbun farko sai ce kai ko to kafin ya zaɓi kullum kullum in aka yi ruwa dan Allah aka yi ruwa sai ka ce to ya zan yi sauna in dungun sa'a idan ka yi sallah in guda duk sallah da guda a cikin wancan awalin sai ka samu kaɗan su ba ka yi ko ba abu abin da ya fi na ji abu da organize ne ranar nan nake ji a wani kutane wanda karatu ma abin da nake online nake karatu mutuwa wani hadisi suke ta ba da wahala wajen karatu ai malam ba su lokacin su wallahi karatu kuma al'amar sai ne wallahi karatu
duk mutane da suka ce wannan wani ya haka ce a cikin kaza wallahi yawanci ba a kwari ta kai ba yawanci ba baki ta bane ba su ba ga ban baki ta bane ba na ci ne kawai ce na ci ne kike ba ba na wani ba amma idan an zo ana ta abun nan sai ka kalli kare wallahi a wannan nan kuma sai ka dai na ci a dokata da yake za ka yi abu da ya zo kai an gane ko idan aka zo sai ka ce ai duk zan yi wannan amma salatu fashi yana mun nan to kaka iya Allah mu salatu na wannan sabi in ga ran shi sallallahu alaihi wasallam ne sallallahu alaihi wasallam kai da ka tsaya idan kuma sai ba ne bari da maka da lafiya kike ga hari dubu ba ka rana mun dan kai rika ba wasu wuri mun ce kai na gaba to idan ka zama ta a cikin suna da idan ka zama ta a goma farko duk ranar da ka gama cikin fari yi amfani da lokacin ka ɗan cinye wancan da ake fasi da ya gaba bari ɗaya dubu uku aje ka an gane idan nan zo goma tsakiya an ma dubu uku yi dubu biyu ba in ka zo goma tsakiya ɗan ba shi sa maka mai babu komai ka ce zai biya ga maka dubu biyu biyu biyu idan aka zo la ila illa Allah da kana la ila Allah kana ramu wai ta salati ba ki ka ada mujarradu ne ake so salati dubu saba'in la ila Allah dubu saba'in istighfar dubu saba'in sabta
sai ka ga mutum a ce yana kaza yana kaza ya yi kaza ya kaza ya ce kai wallahi kan baiwa ya fara wani baiwa shi ya kawai haɗin lani
Planin ne kawai ba wani baiwa ban ce babu baiwa ba amma da yawancin mu dai gaggai bayan wannan shi ran ka ba an ce koya mana wannan addu'a da ake kullum dare bayan an yi an yi sallar asar wanda yake kullum kai ta kafa daya اللهم انا نسأل انا اني اسالك اذا كان مثالي اللهم اني اسالك بك وبخاتم انبيائك وبخاتم اوليائك ان تؤيدنا في اداء حقوق شهر رمضان والهمنا فيه الرشد في سائر احكامه ووفقنا لسنه نبيك وارزقنا فيه تعزم ما الزمت واعصمنا فيه عن كل غائل من دسائس النفس ورؤوناتها حتى لا يصدر منا الا ما في رجاك وقعنا عن كل ما سواك وملا قلوبنا من حبك ومعرفتك وخوفك والتشوق اليك واجرنا بتقوى يا ارحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اصلي شؤوننا ظاهرها وباطنها حقيرها وجميلها واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يا شيخ ba sai ka da je ka ajiye ta kullum a wayarka ko ma nan yana da smartphone ka ajiye ta a wayarka kawai kullum tana gaba da kanka yau da gobe da gobe da kanka da kanka sannan a yi kokari a buga wa ɗan uwa a daren na hannun ya kuwa mu ma muna ne daga kan sai da kai muna kai ma ya kuwa da abin da muka yi na rashin ladabi a yaje mana da mun kuma kurai wannan abu kuma mu ban ma kaddara ku wannan abu ba balle ku ne amma mu muna neman ku yaje mana ku yaje mana kuma yan uwa ni mu a fasatan ina neman ya kuwa wanda ake zama da cikin zawiyar nan an zafi zafin suna wa a yi haƙuri aji aji afirka muna neman ya ku kuma mu ma da abin da kuka yi mana min ya ce muku baki ɗaya ba ji ma san su baki